أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وقدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مقام الإسلام مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما يسلم تأديب المسلم muna yi Allah tabaraka ta'ala godiya mai kowa mai komai wanda cikin nimoman sadaka da rawarsa ya ba mu ikon sallatar dai daga cikin sallolin kalila da farkon zamana muka yi sallan magariba a wannan lokaci a cikin jami'i sannan Allah tabaraka ta'ala ya sake ara mana lokaci daga lokutansa muka taru a cikin ɗaki daga ɗakunansa. Ba don komai ba, sai na ci gaba da karatunmu da muke cikin littafin a shi ba, bi sha'ari hukukin Mustapha sallallahu alaihi wa sallam. Da alhamdulillahi, wannan sati da wuce har yanzu, muna karatu a cikin fasali na hudu, a abin da ya shafi a bami da yake magana kan mu'jiza to muna nan a cikin ijazul qur'an mana mu'jiza ta alqur'ani mai girma to muna karatu wancan sati sai lokaci ya halinta muka samu wurin kwana muka tsaya da insha Allah yau za mu ci gaba da ga inda muka tsaya da dama muna cikin karatu kan irin yadda kafiran garin makka ya gana tabaraka ta'ala ya ba mu fasaha da balaga amma kuma ga yadda su da kansu suke faɗa akan alqur'ani sun yi magana kan walid bin mujira da irin abun da ya faɗa mun yi magana kan wani balarabi ya ji wata baiwa ta karanta wasu baiwuka ko ta yi wata magana mai fasaha sai ya fasaha ta kawata shi sai ya yabi wannan matar saboda fasahan da ita kuma ta tsaye ba wani fasaha bayan faɗin Allah madaukakin sarki ne ce wa auhayna ila ummi Musa an ardi cewa ta ce yanzu abin da ta faɗa din nan ji wannan baiwar har za ke gashi a fasaha bayan faɗin Allah da yake mun yi wahayi zuwa ga mahaifiyar annabi Musa an ardi akan shayar da shi to al'aya sai malai yake fa jama'a في آية واحدة بين أمرين ودعائين وكبرين وبشارتين يقول منكر لا والمزاجين فهذا نوع من إيجاد منفرد بذاته غير مضاف إلى غيره على التحقيق والصحيح من قولين وقول القرآن من قبل النبي صلى الله عليه وسلم وأنه أتى به معلوم ضرورته da yake wannan nau'i ne na daga musa ta alƙur'ani wanda alƙur'ani ya kaɗaita bilati da zafi ya kaɗaita shi alƙur'ani a zafinsa ya kaɗaita babu wani littafi wanda yake da irin nasa kuma ba a cikin shi zuwa ga wani sa risalance da aka tabbatar da ingantaccen zance daga bantuka guda biyu cewa kaunin Qur'ani min kibalin Nabi sallallahu alaihi wasallam kasancewa Al-Qur'ani daga gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka gani manzo Allah tabaraka ta'ala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya saukarwa wani atabi kuma lalle alaihi sallallahu alaihi wasallam din ne ya zo da shi yace ma'lumun da wurin wannan kowa ya san babu wani wanda misali yake da jayayya kan haka shi yasa ko da ba mutum malami ba ne in an ce masa waye ko da alƙur'ani ya san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa kawru sallallahu alaihi wasallama mutahaddiyan bihi ma'a rukun zambu kuma ka tantuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi ya kalubalanci larabawa da shi shi ma wannan kowa ya san Allah tabaraka ta'ala ya kalubalanci larabawa da fasaha da ba وعدد الأرض عن الاتيان به معلوم ضرورة sannan kasawar larabawa gabayin iya zuwa da shi da Allah ya ce su zo da kwatankwacin alƙur'ani suka kasa ko su zo da kwatankwacin sura guda goma suka kasa su zo da koda sura kwaya ɗaya ne gomin gadarsan ayoyinta suka kasa ko wannan kasawar nasu shi ba kowa ya sani معلوم بالضرورة وكونه في مساعده خارقا للعالم معلوم ضرورة للعالمين بالفساد ووجود البلاغة yadda kasantuwar Qur'ani cikin fasaharsa ya kece al'adar larabawa shi wannan shi ma dukkan ɗalibai sun sani su san Qur'ani da fasaharsa da fiskokan balagan. Wata jilu mallaita min aliya, ainihu zalika bi ajlin munkirina min aliya an mu'arada. Yake to hanyar wanda shi kuma ba balarabe bane. Wanda laita min aliya ko baya daga cikin halin larabci kamar mu ba larabawa bane. To ya shi kuma ya gane cewa misali Qur'ani ya gajiyar da larabawa shi ne ilimu zalika ya san haka ne bi ajlil munkiri na min ariya an mu'aradan da cewa masu inkari daga cikin larabawa sun gajiya su su iya kalubalen da Qur'ani ngani kaga wannan ce yake nuna cewa kai da misali ba balarabe sai ka cewa ga balarabe ma ya kafa mun fahimta ba wa siratil muqirrina bi ijaz balagat da kuma wanda suka tabbatar sun yi ikirari kawai misali ne to wani bin mugira ya ce wallahi wannan ba magana mutum bane sun ce waka ne ce ba waka bane sun ce siri ne ce ba siri bane sun ce bokanci ne ce ba bokanci bane mun gane kaga ya tabbatar da balagat asali sai ka bayyane su wa an ta iza ta ammalta kaulahu ta'ala lalle kai kai ne mai karatu kaje yake in ka lura da farin Allah da yake wala kun fil kitabi ayatu kaga dunna ce gaje amma kuma an gama magana ba a bukatar wani kari bayani lalle ayatu rayuwa ya tabbata muku fil kitabi a cikin ramuwa kaga maganar labari misali a wanda ake nufi a shi da ba dan ka san in ka kace lalle za ka kace ba da mun yi mutane duniya sun dai amma kowa ya san cewa akwai misali mun ga Allah ya sanya rayuwar cikin misali da ka to lalle mutum ba zai yarda ya yi ya kashe wani saboda ya san za a kashe shi kaga shi ke kaga maganar labari bala da kan Qur'ani da fasaha wa qawluhu kuma in ka lura da fadin wannan wa qawluhu min hadda wannan adabi ne kan wannan bai za ka amalta qawluhu ta'ala to haka in kuma ka lura da fadin Allah walau tara ya rasulullah da za ka gani ba mu so ka gani ba da za ka gani dai isfazu yayin da kafirai suka firgita sun firgita kuma ba lawo da kuma ba ya zai ala sabili insan a ce a zo an rada da wudu kuma ba yi da zai ba gurin guduwa kuma an rada an in gari misala ya ce wa ofi domin makarin gari za a kama su a guri a can dai sun kusa za a kama su kaga yadda Qur'ani yake da fasaha da balaga wa qawluhu da fadin Allah da yake cewa idfa billati hi ahsan fa idhal ladhi bainaka wa bainahu adawatu ka annahu waliyyun hamim in an baka mummunan abu da za ka tare mummunan za ka tunkule shi to ka tunkule shi da kyakkyawa misali kuke ya da birka da rufi sai ka jefe shi da gayan mun gane ko shi ya zage ka kamar kyauta ba san ko kuma ce ba to Allah ne ya ce iri fa dai lafiya ka tunkuɗe da abin da ya fi kyau an maka mummura kai da yi kyakkyawa in ka yi ka taka Allah ya ce ba su lallabi bai na gobe da wadawa za ka ga wanda tsakanin ka da shi akwai tsananin gaba daga ya dawo ka Allah wani mai kamar majalisin lamarin ka wanda ya tafi da yau da yake son ka sassan soyayya don me saboda kayi ibadi da abu mai kyau. Mun gane ko wannan kuma halin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ana so kowa ya koyi dukkan mu koyi da halin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na baya amu muna da mutuna wai da kalamu la tukafi sayyi'at sayyi'at haka zai bi sala ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam afwan a wannan balala mai kauyi da yazo gudanar da sallallahu alaihi wasallam din nan eh jami'in manzala sallallahu ya ja rigar ko to ka ce in wani ne shajewa wani in wani ne to sai ai da ma rigar da fita shaji jikin wuyan sai to kuma ga abun da ya zo ne ba kuma sadaka yake ba kada ya to ba da ba tun da ka ce dukiyar Allah ne ko mu karanta ne kisa yana da kyau sosai saboda mu ƙara jiwa a wurin annabi ya zo shi ya jawo ya riga na sallah sallah godo ne irin mayan ya haɗa nan da ran ya ja mun gane kamar da ake shaki abu da sai ce ka bani waɗannan ramuwa guda biyu ka ɗora ni a wasan ka bani su ne dukiyar Allah da take gun ka nan ba dukiyar ka bane ba taba ba kamar kuma ne ma ki ba za ta sallah sallah ya yi murmushi ya ce amma ruwa lai ce dukiya dukiyar Allah ce amma ya kai balarabe to zan rama shaƙar da kai ne sai in ba ka dukiyar Allah sai ce a ba za ka rama to me zaba zan rama sai bai zaka rama ka ga ji sai a ci sai ya ai kai na rasulullah na mun sani ba ka rama mummuna da mummuna ba ka rama mummuna da mummuna da mun da maka kyakkyawa kake baya su haka ake so mummuna amma mummuna kar ka ce na fi ki rashin mutunci ina ma ka ce ka bin kai to Allah ya ce ka tunkuri da abun da ya fi kyau in ku kana yi haka to za ka ga wanda ya ce tsananin kiyayya da kai ya zama ka ba mummuna kaga ba balagar alkurani wa kawo da yake ya da kuma da fadin Allah da yake cewa wakila ya ardu lahima aki wa ya sarau aqli sai aka ce Allah tabaraka ta'ala ka sai aka ce wa raha qasa ya da yawanci ngai ya da yawanci kada da sa da binu dan ne cin wanda ya gada ka da mutanen kufa ya ce kama ce kuma ki kar ki zubo da wajen da wani kaga gudiyar ma wasu kawai tsarin jiki wakila huda shi ke rana wa kawo wa yake kuma kanu da faɗin Allah ne ke fa kullum a kadina bidan bi fa minun man arsala alai hasiban wa minun man kasabna bihi al wa minun man wa minun man kazaru siyatu wa minun man kasabna bihi al wa minun man agadi makala lawa yanzu ba Allah ya ce ba kullum dukkan kafiran nan ba a kadina Allah ya ce mun kama su ne da gurgurun lagos daga cikin su akwai da muka haifi wasawa mun gane kowa ke nan gurgurun ba su zuwa ga shari'a ta lura da wani shi sun lura da ya ce wa ba ha har min al'a min Allah da kuma makamantan su daga ayoyi idan aksal alqur'ani haqqaqata ma bayyantu min ijaz almadhi wa kathrati ma'aniha alfadhiya afwan wa kathrati ma'aniha wa ibadati ibaratiha wa usli ta'lili hurufiha wa tala'umi kalimiha وأن ذات كل لفظ منها جملا كثيرة وفصولا جملا وعلوما ذواخرة ملئت الدواوين من بعض ما استفيد منها وكثرت المقالات في المستنبطات عنها yace bari ma dukkan alƙur'ani duka alƙur'ani za ka tabbatar da gaskiya abin da na bayyana maka inda na daga takaikuwan lafuzarsa da kuma yawan ma'anarsa tani kalmar da za faɗa guda ɗaya sai ka ga abin da take nufi kuma ma'anoninsa yana da yawa shi za ka kalli alƙur'ani Allah tabaraka wa ta'ala sai ya rika sai ya amfani da lugoga daban-daban sai wannan yaren banu tamim ne suke cewa kaza abu kaza sai a faɗa misali kalmar da misali kila larabawa suna faɗa wayannan suna faɗan daban wayannan suna faɗan daban misali ka ce wannan leda kila wayannan kabilan suna cewa leda kaza ne wayannan kabilan su kuma abin su leda kaza ne sai ka ga duk qur'ani kila ya zo da shi a gurare daban ko kuma kaga kalmar misali ɗaya karanci amma kuma ma'anarta yana da yawa misali ka ɗau ayar nan ala lahul kalbu wal amr mun gane shi yasa ya ce ka a kai malamin mu yana ban labari malamin shi yana ce musu ko wani babban malami daga cikin magabata wanda ya rubuta mujallabi mujallabi mujallabi ya fi goma sha a kan ayan ƙorani da Allah ya ce a balayen su nuna ila jibin kai mafulkar mujallabi saba'in afuwar a kan ayan a balayen su nuna ila jibin kai mafulkar sai da ya rubuta mujallabi saba'in na bayani kan kawai yadda ma Allah da yake maganar ragumin kasa ya yi ce mu sai na ayi yadda yi magana kan fatiha kan to lafazi ne kadan ijazi amma kuma ba a rasa yi rayuwa wani ba da ibarat ya da awatuwan can ibarat wasu dalilin hujja da kuma can tsaruwan harbarsa misali kana so ka ce wani kana so ka ce zo kaga ce ka dau misali zalu ko ka dau wawu ko to misali an dauko aurfa yadda ake jejjera aurfa suka kyautatu sanan wa talaqumi kalliha da dacewar kalmomi ka riga har mai da kai amfani da ka dauko ɗaya bayan ya ka da kalmar da kuma kalmar ta dace da ta gabanta kyan hali sannan yake wa Allah ta da kulli lafzatin mina jumalar kafirata yake karkashin kowane lafazi daga alkur'ani sai ka tsira jimlola masu yawa wa fusulan jammata ko za ka cire fasul fasalai masu yawa wa uluman zawaki da za ka cire ilimoma masu bubbuga a cikin misali lafazi guda ɗaya a cikin alkur'ani wanda yake mulyanci jawawiru min babi masu bi da bila yake an cika diwane manya-manyan littattafai nan ma fa da sashin abun da aka gane ni daga alƙur'ani sashin abun da aka fari da kuma ja gane Allah ya ganar da bayan Allah da shi daga sashin ne Allah da ba su mabannan malaman suka rubuta littattafai manya-manya masu yawa har yau duk littafin da ka gani ko kai fassara maka Qur'ani daga wani ya ishe ka wanda suke ganin na ba za ka karanta hadisi ba amma za ka karanta wani littafi ba za ka shi qur'ani wai za ka fassara da kwakwalwarka ba zai yi wa kasratul maqalatu fil mustanbaqati anha sannan an tsawaita duka sun tsawaitu sun yawa a cikin ganowa istinbani ba na cikin ciro abubuwan da aka gane cikin alƙur'ani su mawuwa fi tarbi fi ta tikiwa sannan shi alƙur'ani kuma gurin zirin ce ruwan kisto sama tsawo wa tsarin kuruni tsawari da labarai da yake bayarwa na al'ummatai karin da suka wuce alati yadqufu fi adati kusa inda al-kalam wanda al-kalam magana yake yin rauni a cikin al'adar masu fasaha inda yayin da ka dubi shi wannan kisa ta al-qur'ani wa yadamma al-bayan ayatu li muta'ammidihi min rabb al-kalam ba'd dibani wa al-kalam sayyihi waɗanda su bi wujuhi ka kistar da Yusuf a al'amuri. Sannan yake ƙwaƙwalwa tunani na wanda yake da ilimin ilimin balaka. Sai a kan aya guda ɗaya amma ga wanda ya tsaya ya kula da aya yau lura Na ɗaure kalmar sashi da sashi. Ɗauko maka misali wannan kalmar, sai da ce, باسم الله الرحمن الرحيم شك على ما سوى بسم الله الرحمن الرحيم bara ka kalli yadda ka tsaure wannan kalmar da wannan kalmar ba ma tukunanan ba ka kalli yadda aka tsara harufan suka ba da kalma kalli yadda kalmar ta ba da jumla bara da ka tsara su kalma ka tsaure ta da kalma kuma ta dace da abin da ke gaban nan wani ari sarki da kuma zama daidai na tsarin alƙur'ani wannan na su fi wujuhi da kuma tsaruwar fiskokan alƙur'ani ne sai ka kista fi yusufa ala ruwa kamar kista na nabi yusuf duk da wannan mu tsari cikin alƙur'ani isra na biyu sun ci aka faɗe ta misali a guri ɗaya aka fara magana har aka ƙarasa magana misali a guri ɗaya ba ka ɗauki isra na biyu musa da sauran kisas na annabawa za ka samu kila akwai a surat baka ka zo kila kila suratul al'ani ka samu to kuma da za ka ce za ka zazzakulo kowace inda kai magana kan annabi Musa misali da Fir'auna ka ce za ka ɗan ɗauko su ka jaddora su kuma za ka ji kai tunda mun sani tun daga suratul baqara ake magana har aka yi su wannan to Fir'auna zai hausa tunda ya yi magana Fir'auna zai hausa magana zai mutu tun daga nan bai amma kuma duk inda kace bari ka ci ciro su ba za ka samu misali wannan ta saba da wannan ko wannan ba ta ba da ma'anar wannan sai ka ji ma malaman tafsiri sai maka in kana so ka gane wannan ayar to ka kallo ta cikin suratul kaza sai a ɗauko sai ka ga in an haɗa maka su sai kuma su zuwa ka kaga wannan wato sai Allah a ce maka ga ta bakara ina ga ta wata sura ga kuma kitan a wata sura amma da zaka dauko su kace to bari ka jaddora sai su baka abin da kake so mun sani kitan annabi Yusuf idan ka tsaye ya ka dauke ta tantan a cikin sura guda daya ga ya ga abin da ya faru ga abin da ya faru ga abin da ya faru ma duk sauran kisto kana annabawa manzannin Allah tabaraka ta'ala alaihi wa alaihi salam dukkan su za ka samu rarraba su Allah da bari guda na ya cikin surori saboda nuna maka yadda Qur'ani yake da baraka summa idza tarabta da qisatul a qisatul in ka da fata ibarat ala ala kasarat tarabbi sanan ba zai yare idan iskan ta mai mai su iskokin ta alƙur'ani ne misali da take tsara da Musa sai ka tsara da cikin suratul baqara sai da ka zo wata sura sai ka tsara ta da ita in tsara da Musa yace to za ka samu in ka na fadi ibarar Allah to ibarar kuma da aka gina ga yaka mun gane alaƙar da taraddudi akan yawan mai mai zuwanta za ga nan kalar ibara kaza ka nan kalar ibara kaza ka nan kalar ibara kaza ka kuma da shi kake tsaye kuma ka dauka ka zo na sai tsummar ka hatta ka kana kullu wahidatin tunafsi bil bayani sa'ibata har ce da za ka ga ɗaya daga ciki hatta kusa a ce ka mantar da kai shin bayanin yan wata sani an fara yake gaban wannan misali ta zan tura da wanci sai ka ta zan tura da wanci amma kuma duka abu ɗaya ne su biya da aiki wato na fi gobe rusuni wata mukabalanta sannan kuma sai ka ga ta ke ta tsaro a cikin kyau idan gurin fita a gurin a ce aya ta yi mukabala da aya da fuskantar da aya da aya suka kuma ya tsari ya fiye ta wala nukura lil nufusi min tadija sannan kuma zai zama rai ba zai zama ya kosa ba saboda an maimaita misali ba da mutum sai ya zo yana ya karanta cikin lalibin mutum sai so su baka sai ya fito wata sura misali sai aka yi an biya ne ko aka yi dai wata sura daga cikin surora wanda akwai kissan annabi Musa to don ta ƙara zuwa ba za ta kai wannan ai an yi ta mushi ko tun da mun yi kisa a ita ma za ka ji da kawai kamar ma tana so kamar sun ta kai na magana mun gane magana da yake so ya hannu mun gane ko sai ka ga yayi abu kan misali yanzu kila yin karatun boko ko dai karatun wai hawa in dai ba wai kara ma bayani za a yi ba mu ɗauka ma misali mu ce karatun fikiru ko misali ka yi a kawai ka yi afsari ta yi tsunami ta yi indiya ta yi misala ko ta yi akari ka yi muktasa wannan na bai duka ne ka je gero su zuwa ta yi ibn al-asir ibn shi da ka fara ta ko alatu bani dukani sai da wani yanzu sai ka dauko misali wani littafi mukaddara mu sai muktasa ce misali da kai shi to za ka iya iso gurin da malamin zai ce nan kan ai ka san shi ba ta kuma mai misali takbirar mu ne rani mutum ne ya yi kawai ya yi afsari ya yi ismawu ya yi indiya kila yana cikin risala sai aka zo takbirar mu ne rani sai ya nuna malamin guri wai na jima da gani mun gane magana yau da yawa kawai wucewa zai ba zai fasarawa saboda ya san ai ka san takbirar mu ne rani a baya ai ai a baya to shi qur'ani don karanta kissa a baya ba zai sa kuma a ce an kosa wannan kistar ayoyi yanzu mu je gaba. Mun gane? Wala ku ana da liwaja, sannan kuma mai bai mai ta kace ba zai zama ni shi ba. Da misali malami yanzu kullum misali yana magana kan abu ne kullum to mutane za su ga. Sana ce kullum abin da yake tunatar da mutane kai abu ne. Tun jama'a kila na kan taruwa su dawo sai a bashi mu har mu mu mu mu wanda yake da faɗar nan jiya faɗa ce garan jiya faɗa mu ma kuma da shi a je gaba ba shi kula da bai mun gane ku duk lokacin da a aka ƙara maimaita kissa to lokacin da kuma kissa take ƙara masa daɗi ne ina ba ta mun fahimta to wannan shine karshen fasali na hudu wanda ya magana kan ayyadul qur'an insha Allah Allah kai mu wani sati a duk da dai ana cikin ɗalibin sallah ko da muka samu dama za mu yin karatu da bayan magaiwa insha Allah ne ba wai dai wani uzuri ne misali ya zo ba insha Allah za mu karatu to za mu tafi kusa yi nan biyar shi kuma zai magana kan an ijabun nazmi wal usul in Allah kai mu wani sati domin akwai a mutu insha Allah yau inda za mu dan tattauna a cikin abin da ya shafi game da a su kansu a layalin ashirin din ba na ashirin zirgijiya goma farko na farkon zulhacci ne musani alhamdulillahi Allah ta bayan ta'ala ya yi wa zuwa wasanar sallar sallama abubuwa da dukkan za mu ga irin yadda Allah ta bayan ta'ala yake babu matsayin munafuwar wazalar sallar sallama ko kwanaki ko watanni ko dala wanda dukkan yana da barar kusana ya yi mana haka ne don murci waɗanda suka fi yin jimawa sosai a duniya gurin shi wala ya mana haka dukkan saboda wazalar sallar Doyen nan kwanaki guda goma ne a na cire mana su a jisai ko da guda biyu ne suka zasu jami'ar da su da ya kawo magana ashirin da ita da kai hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake magana kan wayannan kwanaki guda goma ne hadisi Abdullah bin Abbas hadisi Abbas radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام الأمر الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام مثلا صلى الله عليه وسلم يأتي باب وسوق عليه wanda yi kyakkyawan aiki a cikinsu Allah ya fi so sama da wayan kwanaki guda goma. Fakari suka ce ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah har ma jihadi fakana nabi sallallahu alaihi wasallam walal jihadu fi sabilillah illa rajulun karada bi nafsi wa mali wa lam yati min zalika shay. Sai sai ne mutumin da ya fita da dukiyarsa da kansa da ransa kenan. bila da kuma ana yara su ke da mana ne ma mutum ne sai mu yara wace ma mun kai yara wace ma ba mu dawo yara wace shi wa kana kuma salma kuma salma ta ce au hafsa wannan ta ku gida da mu ko sai rubuta hafsa da jalla ala ko da jalla ala kuma ta cikin su biyu ne kana nabi sallallahu alaihi wasallam yusumu tis'a bil hijj wa yawm ashura sai manzala sallallahu alaihi wasallam kasance da azumi ran tara da ran goma mun gani manzala sallallahu alaihi wasallam yana abinta ran tara zulhaji afwan shine ran arba wa yawma ashura sannan yana azumin ashura wannan shi ma imamu abu da sai da amana suka rawaito a jikin manzana sallallahu alaihi yana yi kiran an so ba a ce ba mutum na dama ya azumi goma da bayi da dama ba kar dai a kasa yi na aka yi hadisi na gaba an abi hurairah radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min ayyamin ahabba ila allahi an yutahafala lahu fiha min ajli babu wasu kwanakin jami'in sallallahu alaihi wasallam wadda Allah tabaraka ta'ala ya fi so a bautata masa kunji wadda Allah ya fi so a bautata masa a cikin kwanakin yake saboda goma zulai ya bi siyamu kulli yawmin min abi siyamu sadaka azumin kowane rana ɗaya yana daidai da azumin shiga wa siyamu kulli lailatin mina bi siyami lailatin sadaka tsayuwan dare a kowane dare daga cikin asul zilali yana ce yana tattare da tsayuwan dare wani ma mutum ne jiyar wasu wannan yana ce a tsarin jami'in da yusu kaga ya ce mu kawai mu tsaya mu ciki ba sai na ɗauka mana wasu bazuka ne ma mu shafi ne ke cewa bayanin ashiri a wajen da an salamu wa ba'inuwa kama wani da su samu wa kaddin wasu rin maula wa hajjin wa kuma lailan idan abuwa mu namu وقل يا رب مغفرة وعفوا فأنت المبتدع أنت السلام وصل على المشفي يوم عشر رسول الله صلى له الجواب فكم لله من دفعات خير فجبت السير فالدنيا خضار فربك باسط يده نهارا ويبسطها إذا غشي الظلام ويرفع ذو الجلال بكل عبد أناب ولو ما أسيبه وكار باب شافعي yana cewa kwanaki ko wannan na zurashi Allah da barakun gara ya samar da su ne ya yi mana falalarsu ne shi kamar yadda aka karɓa daga gurin manya-manyan mawa. Da abin da ake so shi ne a yi ta kabbara, a yi ta zikirin Allah, a yi ta hayyana, shi a yi tsayuwan dare lokacin da mutane suke bacci. Ta daji kuma, ka rika cewa Ubangiji ka gama jami ya Ubangiji ka mana abu. Domin kai ya Ubangiji kai kai ne wanda ake tsammani duk wani abu na alkhairi a gurinka, Allah salamu kai ne assalamu. yace kuma mu yi salati da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin yace da yawa akwai ni'imowa na Allah tabaraka wa ta'ala na alkai wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya a cikin wannan kwanaki dan haka mutum ya ya zage dan ya zage dan ke kusa don duniya tana nan kamar karwa ce to domin ubangijinka yana kimta da tafinsa na iko da rana sannan kuma yana jin firdafinsa na ikon nan lokacin da duhu ya shi ne kuma ubangijin nan yakan faranta wa dukkan wani bawa wata ala bai koma ire zuwa na Allah ko da ko zunubansa sun ga sun ga sun ga zunuban ku eh ya koma zuwa ga Allah to Allah tabaraka ta'ala ya kan zafa ba dan ka yi shi mu taya mu ibada a ciki yadda ya kamata to Allah tabaraka ta'ala kuma Allah ba ce babban bawa sare mu mai da hankali sannan mana kariya idan ba ta ce da kaza da kaza ibadu ne da Allah tabaraka ta'ala ya ce sannan mun ce magana akan hakki ko abin da ya shafi yan mutum wala duka musabi ya raso ne idan mutum misali ya riga ya yi cikin kama kullum ya kulle da ba duka dama yake a bayyane don bi saboda masu aikin hajji su ma a lokacin ne za su yi wannan mai sai sai a duka su da su da sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah tabaraka wa ta'ala ya tada mu ta kuma yana ma insha Allah ma za kai mu kawara alamin zamu yi magana kan wannan amfani zuwa insha Allah za mu yi magana kan lai hakan da Allah tabaraka wa ta'ala ya tada mu barkatun sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الفاتح لما سبق على سيدنا محمد من الصراط المستقيم قال عاصي القدر من الحديث سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام عليك يا رسول الله